الرحيم الحمد لله ولي الصالحين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا الله لي دارني شنو عشرين دعاء ربيع الآخر shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai bayan hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda ya yi daidai da sha biyu ga watan goma shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar miladiya idan ba mantawa muna sura ta saba'in suratul ma'ari inda muka yi darasi guda ɗaya mun ga aya ta ashirin da hudu za mu tashi aya ta ashirin da biyar kuma wannan shi ne darasi na biyu amma za mu koma baya kaɗan shi ne darasi aya ta sha tara a wannan masallaci mai albarka na jera da ke unguwar rukun jila gandun albasa muna roƙon Allah madaukakin sarki ya ba mu ikon fassarawa daidai da aiki da abin da muka ji sun
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين bayan cikin da Allah madaukakin sarki ya ce inna li insana hakika shi mutum an kawo alif da lamun din nan littigrakul jinsi ne cewa kowanne dan adam tabi'a ce shi ne kulika halu'a an halitta shi ne a matsayin wato mai kanka da hadama tabi'a da adam yana da san kansa kuma yana da hadama to sai Allah ya ce kamar baka san me fassara alhalau din ba sai Allah madaukakin sarki ya gaya ma ma'anarsa sai ce ga ma'anarsa nan da ayoyi biyu shi alhala aka sai ce idza masahu sharru da zuwa idan wani abu na ba daɗi ba din jiri ya same shi sai ya kira shi Allah ya ba shi ne kaza kullum da ya faɗa ya gaya ma jagon da ya je sai ya ya gaya wa iyalansa cewa ba shi ne komai ya tsaya komai ya tsaya zai ji magana rafi wai za masa wani khairu maluwa amma ya zama ne yake ce noki sai jiru iyalin zama ba za su san cewa ya zama alkhairi ba za a ga canji a biya ba sai shiru ba zai zo ya ce yau alhamdulillah mun yi ciniki wannan dabi'a na adam kamar da ya dabi'a mai kyau shine in yayi raki to kuma zai yaba amma abin da yan kai suke su ke kira ruwa da banjin ya kamata a tafi a gaba kawai shugaban makaranta ya daga kallon punishment kullum ba ruwa to kai kasar kare rage wa mutane karsashi da su ya daga duba bangare su ji Allah yake a ilal musalli amma wanda masu sallah su wanda ke sallah ba da cin masu wayancin ɗari'u to amma ko da irin dalla shi ne Allah zai gaya mana wuce
الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم kaji Allah da yake ba ko da irin sallah ba annabina hum ala salatihim da'im su ne waɗanda in suna sallah da'imuna ai sakinun suna da mutuwa a sallah yadda bayan idan da sallah aka tambayi mutum me aka ji a a raka a farko me aka ji a raka a sabi zai iya gaya ba an gane ko yana hankalinsa na gurin sallar abubuwan duk da aka yi mun faɗi abu hurairah Allah ya kara masa yadda yana iya ba da labarin sallar da ya ji ta wata ɗaya ya ce tun daga farkon rabiul awal rana ta ɗaya ɗaya ga watan rabiul awal wani ne mana sallar magariba kuma yanzu raka a farko ya biya fatiha da cikin sura kaza ya tsaya a daidai wuri kaza raka a tabi ya biya fatiha da sura kaza sannan zai tafi shayi ya je asuba waje gari ma ya zai ba mai aka yi duk karatun da aka yi a bayyane sai na abu wurera yana iya faɗa na wata ɗaya amma mu ba da yawan mu yanzu in ka tambayi rufin a sallar magana mai aka ji a da yawa an manta da yawa ki so da haka ki ko da ba a rike bare ya zamto lokacin da ake karatun sallar hankalin ka na gurin kana samun tadabbur a cikin abubuwan da ake biyawa a samu ku shuri kuma shi ne daidai da allazina hum fi salati khashi'un kad aflaha almu'minun allazina hum fi salati khashi'un wannan ku shuri shi ne zanto ka san me ake yi hankalin ka ya koma kan sallar shine ku shuri shi ne malamin suka ce abrubani da ake nufi fa idan ma'anantum fa aqimus salah inna salata kana ala almu'minina kitaban mawquta da zarar kun nutsu fa aqimu salata to kubai da sallah at-tumani nan da malam ne hadari ya fada to ita ake bukata shine jabi nuna din wasu malamai suka ce wato daimun shine ana magana ya zanto ba ga waje waje ba soke soke to wannan ma'anar ita ma tana karkashin wanda tana karkashi ɗaya ma'anar shi ne suka ce allazina hum a wato fi salatihim da ala salatihim da'imuna su ne wanda suke wato kullum kullum su ne ba an yi sallah wani lokacin ko kuma yin ya rasu akan lokaci kuma yadda annabi ya koya to shine da'imuna suka kawo hadisi da suke goyon bayan wannan fassara da shi da annaba yin salatu wa salam yake cewa la yabulanna ahadukum fil ma'i da'i fi fi alladhi la yajid kada da yau da yin zalla a cikin tsariyoyi fitsari a ruwan da yake a tsaye wanda baya gudana ko kuma wato wannan hadisin yana goyon bayan wancan nutsuwar abin da yake goyon bayan dawwama a kai shi ne suka ji hadisin na Aisha da annabi yake cewa ahabbul a'mali ila Allah adwamuhu wa in qalla mafi soyuwar aiki a gurin Allah shine wanda aka dawwama da shi ko da ya karanta idan to yau ka ji yanzu daya to ana so ka samu jimin da'iman kana yi wa kana ahabbul a'mali ila Allah ma dawama alayhi haka annabi mafi soyuwar aiki a gurin Allah shine wanda aka dawoma ne da ka tashi yau kai sallar da raka a goma ba za ka kuma tashi ba sai bayan wata goma to gwara ka raka a biyu gobe ba ka yi ji ba ka yi ka ji a samu consistency a sallah shi aka fito duk da cewa idan ka tashi yau da ka samu dama kai raka a goma ko ashirin ko talatin kana da ladanta amma baka zama mafi alkhairi ba fiye da wanda ya dora ya rayu kullum an fi so ka ɗore ake alkhairi an fi so ka ɗore to shi ne allazi lahu ala salatihim da'im wanda suka dawoma suna sallah kullum ana yi fi wallazina hum wallazina fi amwalihim haqqun ma'lum sannan kuma su ne waɗanda sifar su waɗanda suke wato ba su fara cikin wa'ancan ba da Allah wa hukin zargi yake yake zargi su ne waɗanda cikin dukiyarsu akwai wani haƙƙi sananne na Allah sanannen haƙƙi na Allah wa hukin zargi a cikin dukiyarsa kamar ka tambaya wannan sanannen haƙƙin wa za a ba wa sai Allah yake lissa'il wanda ya roƙa wani ma'arun da kuma wanda bai roƙa ba domin mutane yin iri ne akwai wanda ko mutuwa zai ba zai roƙo ba to kuma mutane ma masu dukiya su ma yin iri ne akwai wanda yana fahimta kawai yin kyauta ba tare da ya roƙe shi ba akwai wanda kuma ya roƙe zai bayar akwai wanda kuma ko an roƙe shi ba zai bayar ba shi ne ayi suna sun guda uku ne akwai wanda baya bukata a roƙe shi zai duba kawai ya gane kuma ta fi daɗi ta fi samun nutsuwa shi ma wanda aka ba ya fi nutsuwa akwai wanda kuma sai an roƙe shi ya jira da shi za a roƙe shi zai amma ba a roƙe shi kawai ba a da bukata a gurin sai ko da kuma kowa an roƙe shi ba zai ba shi ne ba da ke cewa mafi alkhairin shi ne na farkon wanda shi ba ya bukata a roƙe shi yake duba ya yi kawai ya yi sadaka ko ya kyauta wanda ya ba alkhairi sannan duk mai abin mai burta a kai da biyu wanda an tunatar da shi da ni a ce shi ba ruwa ba ce amma sai an tuna ba to shi ne ta biyu wancan kwana hukun ba shi da alkai ba ba to shi ne mai sami Allah madaukakin sarki ya ce ga wanda ya roƙa wani maharum ga wanda yake kuma maharum an fahimta da alkai ko wanda ba ya roƙo shi ne Allah ya gaya mana a suratul baqara يعتبرهم الجاهل يعتبرهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا لكن يسمى إن كنت هذا لك روكا wato suna da wadata amma ba kawai su karewa ya taba wa jahil wanda yake jahil ba zai yi tsammanin mora da jahil ko wasu da komai kawai iya wanke riga ne a ta amma ba to akwai wanda ya kamata a taimaka wasu kuma sai dai al-ma'ruf shi ne wanda a tara da sani yana da gobara ta kama ta yi kaga wanda ya yi gobara yanzu sai an gaya maka taimake shi wanda aka yi wannan da yanzu sai an gaya maka taimaka ba wanda wata jami'a ta afka masa ai ba sai an gaya maka taimake shi ba yana buƙatar taimako ko da da ne hali ne shi ne fassara ta yi kuma fassara ce ne kyau doko domin maharum wato yana da ma'anar almanau hanawa an gani Allah madaukakin zargi wato ya hana shi wani abu da shi ne wallaje misali wal mahrum
والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين يصدقون بيوم الدين sifofin su su waɗannan bayan Allah da Allah yake yabo su ne waɗanda suke gaskata ranar sakamako yau mu din bi ma'ana yau mu jaza suna gaskata cewa lallai akwai alkiyama wannan gida hu kuma su ne waɗanda min azabi rabbihim dangane da azabar ubangijin su mushrikuna ay khaifun suna cikin tsoro kullum da ake magana azaba sai hankalin su ya dai sun yadda cewa akwai azaba ranar alkiyama kuma ba sa fatan ta shi ne wallazina hum min azabi rabbihim mushrikun sai Allah ya ce inna azaba rabbihim domin azabar ubangijin su gairu mamun ba a bar amincewa ba ce duk wanda ya san waye Allah ya ji an yi bayanin azaba Allah zai yi azaba baya bukatar ko ta sakan daya sakan daya a sa mutum a wutar jahannama a zaro shi baya so annabi ya ba mu misalin wutar nan ya ga mana cewa kamar wutan gidan rodi da kake kallo kaga wutan gidan rodi ne da kake kallo to saboda haka sai ta yi wato sai duk da yadda take a sa rodi yanzu mutum ya fara za ku ga a fito da komai nasa to ita kan da wannan zai aka sa ta a ruwan teku to adadin da yawa da za ka iya kawo mana ita duniya mai amfani da to wannan kashi ɗaya da cikin rai a wutan ko da jahannama to shi da inda imani da ya ji labarin azaba to hankalin sa take domin ya san wani abu ne da ba za a yi ba gairu mamun da ba abun amincewa ba ne to shi ne inna azaba rabbi gairu mamun lalle azaba ubangiji su ba abun amincewa ba sai Allah ya tsare ya Allah ya wallazina hum li furujihim hafizun إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم كنكم ولندا لفروجهم دمني لفرجهم dangane da al'aurarsu hafizu da suke kiyayewa ayya kufuna halil haram ba ta yin zina ba ta zina wa yamna'una an tuda fi ghairi ma adina Allah fihi sannan suna hana wato ran ya zai ciwo abin da Allah madaukakin sarki ya hana ba za ta yi nasi zina ba duk yadda ake yayin da kuwa to sai Allah ya ce illa ala azwaji in ba ga matan su ba kawai su kadai ne suke iya zai cewa aw ma malakat aymanuhum ko abu da annin su ya riba ta sune na bayi ko kwarkwarori idan akwai ainihin riba a na daga kwarkwara ko bayi Allah ya ce fa innahum ghayru maludi wanda suke bayyana al'aurar su ga wayannan ghayru maludi ne ba ababan zargi bane sai Allah ya ce fa man tazawa a zalika duk wanda ya bukaci koma bayan wannan kuwa fa ulaika hum al'adun to sune in ta Allah duk wanda ya zai cewa wato wani abu wanda ya saba wannan ko dai baiwa ko mata aure to shi kenan ya zama dan ta Allah shi da Imam Jarir ya ce wannan ayat take nuna haramcin masturbation mutum ne yi amfani da hannu ko wani abu har ya yi da jinjiri to in yi wannan ya fada cikin ta'adda sannan kuma ba da yake kawo wace cewa wallahi an bi furuje ma'azijun shine wanda ba ta bayyana al'aurar da kowa saboda ga mutum da girman sa ya buɗe al'aura yana fitsari a ciki ko ba dole baya za ka yi ta gani yanzu kai cikin gari ya hanyar kasuwanni sai ga mutum kawai ya je ya samu guri ya buɗe al'aurar sa yana fitsari maza suna wucewa mata suna wucewa to wannan zargi ne sosai Allah madaukakin zargi ne kuma ko mutum ba shi da mutum ne mutunci dai da kima ko ba ka da kuɗi dai ka je ka nemi wani gidan wanka da ba haya ka ce da Allah bukari za ka yi baka da kuɗi na tabbace dai a ƙasar musulmi za a kyale ka domin za a yi da tunanin cewa lallai wanda ya zo da irin wannan mai mutunci ne yake so mutunta kansa amma za ka yi gani zai ga mutum kamar da ce da ni a cikin riga amma sai daga kawai ya bude al'aura yana fita kuma ba ma wai dabara ba ne tsugunna ya ruba ba haka zai bude zuwa wanda kowa yana gani kowa yana wucewa sai dai kai ka kauce wannan wato tsari ne wato da salo irin na maguzawa ba na musulmin kirki ba domin annaba ne ta zo sura yana gaya wani sahabi sahabi cewa eh fas aurataka illa ala zawjika aw ma malakat yaminu yace ka ji ala aurat an ba ga matar ka ba ko kuma zakata da kai shine bai wanda ake saduwa da ita in ba su kowa wato kare ga al'aurar sa an ga abin da muke fama da shi mun tafi da awa a gudun school da wahala mu je bodin din kuma ta ce ba ma wannan tambayar ba wanka mutum biyu ko sama da haka ana yi da wahala ku je wannan za ka rika gani don wata makaranta da muka je ba da muka yi wani karatu mun yi da magari zuwa ita mun yi riya da salihi wani irin wannan tambayoyin bayan an tashi su muka yi ta karo dan har suna gaya mana to ai su ɗabi'a su ce cewa ma an za a yi saboda wato yawan mutane wai ba ban ɗaki kawai sai wasu su zo sai a ciki ne su kirawo gine sai su ɗau gani sai kawai sun ce musu ko kwana su shiga su yi wankan sa nan wai sai a miki wani a amma ka ci ne ko na ce to sanda za ta leƙa kin sani ai ba sani kike ba domin lokacin da kika ta sabulu shi kina sani ne kuma sannan abu mafi muni ba iya wannan bai da aka ce sai a mutum biyu sai a mutum biyu a kasar musulmi da yawa na yaran wannan mudin kasan biyu mu muna zuwa dawa muna gani yadda suke tambayo tambayoyi da yawa a kai dawa ga yawa ya ji da kawai ba ka dau mataki ba za ka gano a mutane da za su layi a kofar gurinku mutum goma kaga kowa tukuri yana wanka mu muna ganin mu musulmi ina wanka kawai na ji wani yana turo mun kofa na rike kofa ya ce na fi hukumi ba ce tuge zane ce ce kwada ma ba ji wannan yi na turo kofa na haka aiki saboda su ba ruwan su za ka biyo mutum biyu suna hira kawai suna wanka ba wani abu bane mun fito ko sai da daddare na fito mutum bukata ta fito da kai kawai da an yi layi wallahi wajen mutum shida kowa ta kiri yana wanda wannan ɗabi'a ce ba ta musulmi ba to abin da yake shi ne musulmin da zai je narki in ka ga wayannan jini babu mamaki bane idan wani ba sabon ba ɗaya da Allah babu mamaki bane amma musulmi ya bu wannan ya yi mai takida saboda wani zuwa garin su bane jiwa ya waye yo dan Allah yanzu wanka ana ganin ka wayewa ce ai ba wayewa ba wani ya ga tsarancin ka me yasa ake cewa ka girma mace in dai ka taba auren ta ko kun rabu ai da yin shi ne saboda ta taba ganin abin da ba wanda ya taba gani in ba kai da ita ba tsaranci tsarancin ka ko bayan ka mutu to aka yi ko bayan ka mutu kana da alfarmar da to aka yi kuma sannan da yake ka in dai ba bayan ta riga ta girma ba iyayen ka ba sun tsare ta ba in in dai ba kana yaro ba kai kana zama ma goyi iyayen ka da tsare ta ko kai ya ce iyaye mutuncin ka ba ruwan su da kai mahaifiyar ka yanzu za a mata allura in kana gudun sai ka ga ta nuki sai ka fita kai ma yanzu haka kowa yana kiyaye al'aurarsa kowa idan ka mutu ma addini ne ke sai an sa ma sani ko gajeren wanda wanda zai kare alawa ka aka ake mutu ba a yi mutum wanka ta ba ba a yi ko mutuwa kai to yasa Allah ya ce wala tan sawul fadla bainaku ko ka take mace kar ka manta falan da take gabanin domin ta taba ganin tsare ne ta taba ganin nata to ya kamata kar a manta wannan cin mutunci ya biyo baya da tsawo da za a manta kuma wata kila ba da yaya kar a manta shi da abincin da yake cewa na na ita ta ce a nan bai taɓa ganin al'auran mu ba mu ba mu taɓa ganin ta da wani yin kai ta ba da hadisi na ibn hajar ya ka bulugul maram annabi alaihi salatu wassalam na na ita tana cewa muna shiga wankan jaraba da mai gidan mu annabi alaihi salatu wassalam har idan muna kai hannu hannun mu da kokar nasa haka take a wani lokacin tana cewa ya ne ni ciwa saboda haka ba haramci a cikin babu to shi ne wato wallazi na wani kuruji hafizu su ne waɗanda wato suke kiyaye al'aurar ko a wannan ne mutum da zai yi kwallo kawai da ganji ya sa boksa don wasu da boksa suke ba don nan ba gajeren ba gajeren ba wani ba gini gwada wani allah boksa ne domin ya zauna yana zama za a ga tsarkinsa ai za ka yi kwallon ma sai ka yi ta mutu shi kwallo da za a je ke nuna kariya ai wani za a ganci da rogon wannan da kuma yana ta yi yanki kai ka san gonan jiri wata ko haka yake ba da dogon wannan da wallahi ku yi ta yanka saboda wannan tsarin ba shi yake nuna kariya ba ba shi wani shi za a ta malamai tattauna da suke a kan kwallon kafa ai kun za kai tsaye mashuri yana da littafi a kan kwallon kafa ɗan ƙaramin littafi kai tsaye ba a haramta ba kwallon kafa kawai wasu kwandishin ba ta kawo cewa ka kiyaye lokacin sallah kar kai gaba da dan uwanka kar kar duwai na abubuwan da mutanen mu suke yanzu kawai su aka hana amma ya motsa jiki ne motsa jiki ne so da haka wannan shi ne abin da ya kamata mu kiyaye an gane ku shi ne wannan jina wani furuji hafizun illa ala azwaji in ba ga matan su ba aw ma malaka aymanuhum ko abin da hannun su ya rubata Allah ya yi fa innahum ghayru malumin to duk wanda suke wannan ba ababan da ji bane fa man da zawara zalika duk wanda ya yi mona abu ko ma bayan wannan dini da matarsa da kuma baiwarsa wa ulaika humul adun to wannan sune yan janna Allah ya dade sai Allah ya ce والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون Allah ya mana wajen sarki yace wallazina hum sune kuma waɗanda li amanatihim dangane da amanar da aka ba su wa ahadihim da alƙawarin da aka yi da su ra'auna suna kiyayewa ai za su minu lam yakunu idan aka amince musu ba ta hayi wai da ahadu lam yakdibu ma kai alƙawari da su ba ta yaudara wa ai sifatul mu'mini ma da yake wannan sifofin mu'mini ne kibiyar su kuma wa bidu ha sifatul munafiqin kibiyoyin su kuma sifofin munafiqai ne duba da wucewa ya ayatul munafiqin salama ayoyin alamar munafiki uku idan hajjata kazaba idan zai magana zai zanta inda ya zo zai ba da labari to sai ya kai sai ya shi kota abin da yara ke cewa sai ya kai to ya kai ya ke to sai ya kai ya wai za wa hada labarin ya alƙawari sai ya saba wai za su bi da kana in aka amince mata sai ya hayi wata ruwa da take ayatul munafiki wa arrum mun kunna bihi kana munafikan khalis shi kuma sai kara da wai za ka sama fajara idan aka yi ta ji da jiba da shi to sai ya yi wato sai ya wuce gona da shi baya karɓar turu sannan kuma idan aka ce mar uwa ka ce ya kara an makan kara sai ya kara da nan ita ka ga abin da bawo yake faɗa shi yana ganin burgewa ce in kai mun kankara sai ne ma ne ita alawan munafiki ce kana faɗan wannan ta ce kai munafiki domin ɗaya daga cikin alamomi da annabi yake duk wanda ya kasance yana ɗaya daga cikin ziyara ta kaccen munafiki ya kawo wannan hudu kuma ya ƙara da wannan wai idan ka saba fajara sai shi ne ya wuce guda da ni to shi ne to Allah madaukakin sarki yana gaya mana wallazina hum li amanati wa'adi ra'um su ne waɗanda idan aka ba ta amana kuma amana na tun da ta magana duk wanda ya zo kai magana yake da Allah sai amana don ka bayyana ka ta amana to duk da kan ta magana har zuwa kan ta dukiya mutane suna wasa da amana a zuwa yi lakta a yi hudu ba a kan amana amma mutane su ɗauki abin da wasa wallahi babu wanda Allah maɗaukakin sarki zai ba shi amanar mutane kai jama'a ya yi shugaban karamar hukuma ko kansila ko gwamna ko shugaban kasa ko abin da ya gaba da wannan jira na alkiyama ya ta amana da Allah ya kyale shi babu mutane suna wasa da wannan abu komai ba idan ka zama shugaban karamar hukuma ba duk wanda ya ga abin da shugaban karamar hukuma ba ruwan Allah madaukakin sarki ya cewa suna da yawa shi ne zai yi shirin mai wallahi sai ka amsa koyi a kan masu zuwa asibiti yanzu ki layi ka je ka tarar da mutum ne ya tsaya ne dama maki mutum ya zo musamman asibitin aminu gano idan ka je kawai layi za ka ga su ba ruwan ka bayan ka tane ka ci a in ya zo ne ba goma ba waje ka ga kuɗin ka domin sa shi ake ba kuɗin ka bane saboda haka idan aka zo za ka mutum ya zo zai biya kudin ganin likita an zai manzira dubu ɗaya da ɗari ya san dubu ɗaya da ɗari uku ya biya kowa dubu uku misali ya zo wani jiki kuma haka zai kowa ya ɗaya ba su kuma rashin lafiyar na damu to wannan nan karamar hukumar kare shi Allah ya tambaye ka ya akai ba shi da lafiya ba ka ɗau nauyin sa ba ka kake haka iya ba wannan ba masu lafiya kenan haka ma hukata duk ma hukatun da yake a ƙarƙashin karamar hukumar ka wallahi duk yan wani ne kuma sai Allah ya tabbe ka ballan da ma kan kan da ke kwana ba abu ba ne ba ba ba komai ba ba tsaro duk kai da kani ne su jagora to sai Allah ya tabbe ka da Allah ya ce kullukum ra'i wa kullukum mas'ulun an ra'iyati mutum a gidan da ne kiwo ne a gidan da za a zo a kwana ba abu sai Allah ya tabbe ka a kwana yin larura kaza duk sai Allah ya tabbe ka in dai ka sani to haka shi ma shugaban karamar hukuma duk wanda ke a karkashin sa inda kan karamar hukumar ne